اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau tara ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1442 za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muka tsaya a cikin suratul nisa'i za mu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واصنع غير مسمع وراعنا ليا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنه قالوا سمعنا وأطعنا واصنع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا عليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأعظم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى يقول daga cikin Yahudawa akwai waɗanda suke canza kalmomi daga wajensu suke canza zance suke harrafa zance daga asalinsu sai su ce sun ji ya kunu na sami'ana sai su ce sun ji wa na amma a ɓoye sai su ce sun ƙibi wasma suna magana da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ka ji ka saurare mu amma kuma a zuciyarsu ba su so ya jin a zuciyar suna fatan dama kar ya jin a zahiri suna nuna kamar suna tare da shi amma a hakika ba su tare da shi ba so suke ya jin ba ko kuwa a wasma gairar musma'in suna cewa sun ji amma sun ƙi mun ji ɗin amma mun ƙi bi bar ya zo billahi wa ra'ina suna faɗin wata kalma suna cewa ra'ina ra'ina ma'anansa shine kula da mu layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din wato suna karkatar da harshen su cikin fadin ra'ina din wa ta'nan fi din dan suka cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce law annahum qalu sami'na wa ata'na da ma sun ce mun ji mun bi a law annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa anzurna kuma sun ce ka ji kuma ka kalle mu ka dube mu ya rasulullahi wato maimakon samina wa asanya da kana khairan lahum mu'aqqam da shine mafi alkhairi gare su kuma shine mafi daidaita ah walakin la yu'minuna illa qalila sai dai kuma ba su imani sai kaɗan daga cikin su nan wannan ayar tana magana akan wani al'ada ne na Yahudawa wanda waliyadu billahi suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su rika amfani da kalmomi masu ma'ana biyu fatan kalman da za ta iya nufin ma'ana mai kyau za ta iya nufin ma'ana mummuna abinda turawa ke ce ma ambiguity ne a ɗauki kalma guda ɗaya tana da ma'ana fiye da ɗaya a yi amfani da ita amma su aniyyansu suna nufin mummunan shi ne sun zo wajen manzan Allah salsala sai suka ce mishi ra'ina ra'ina za ta iya ba da ma'ana a matsayinta na kalma ɗaya za ta iya ba da ma'ana kuma a matsayinta na jumla sentence idan a matsayinta na kalma ɗaya ne yana nufin abin da ya rubi wal iyadu billah idan a matsayinta na jumla ne tana nufin ba mu kula da mu saurare mu za su zo suna faɗin kalmar kula da mu saurare mu amma su za su faɗe ta za su karkatar da harshen su faɗe ta da wancan ra'ina daga ru'una wato wancan kalmar mare kyau wal iyadu billah suna jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wataala saboda haka yace to ita wannan kalmar gaba ɗaya a cikin tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a daina amfani da ita an cire ta an daina amfani da ita domin saboda ladabin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ta yadda Allah yake muhimmanta ladabin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka daga harshe a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sai Allah subhanahu wataala ya ce ya bata aiki idan aka yi jayayya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya ce zai bata aikin masu jayayyan ko da kuwa aikin su badar da udu idan aka faɗi kalma ne baki biyu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya ce ya hana amfani da wannan kalman gaba daya kaga ai ko kuniyar sa sallallahu alaihi wasallama saboda kawai kada a gari a ji mutum yana wana wana ana faɗin saboda kasan mun laraba suna kira da kunya ne ko to kunyansa abu qasim sallallahu alaihi wasallama saboda hana wannan aji a gari kawai mutane suna wana wana suna faɗin wannan kunyan nasa sai Allah subhanahu wataala ya hana kada wanda ya ƙara kunya da kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su haka dai Allah yake girmama wato wannan ayan tana cikin ayoyin da suke nuna yadda Allah subhanahu wataala yake girmama mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ah wannan yana nan a cikin larabci da yawa wata larabawa al'adarsu ne sun saba an ce ibn jauzi ɗaya daga cikin manyan malamai abdurrahman ibn jauzi an taɓa zuwa aka same shi aka ce mashi yana kan mimbari yana wa'azi sai aka ce masa da sayyidina abubakar da sayyidina ali wanne ya fi matsayi a wajen allah sai ya ce wadda yarsa take gargashinsa sai ya sauka kawai ya bar maganan a haka sai kowanne suka tafi suna cewa ai an amsa nasu shine ya fi matsayi dan shi'a suka tafi suna cewa ai an ce nasu shine tun da yarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana karkashin sayyidina Ali su kuma yan su ahlu sunna suka tafi suna ce ai an ce sayyidina Abubakar yafi tunda yar sayyidina Abubakar tana karkashin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan da yana nan a misalin zai ku bayyana a wancan misalin na wani sarki ko wanda wani lokaci wani sarki cikin sarakuna ne wanda irin zamanin ana maganganu ana hawa mimbari a ita zagin ahlul baiti da sauransu sai sarkin ya kira wani malami ya ce ka je ka hau mimbari ka tsinewa wal iyadu billah sayyidina ali ya ce ba zan yi ba ya ce ai sai ko kai ya ce to shi ke zan je zan hau mimbari amma abin da zan ce shi ne gwamna ya ce da tsine wa sayyidina Ali ku ce Allah ya tsine masa to sai ya gane Allah ya tsine masa damirin zuwa ga gwamna yake komawa sai sai ce a a kai ka bar wannan ba sai kai ba to haka dai su ma Yahudawa a nan suke amfani da irin wannan kalman a wannan uslubi min alladhina hadu wa harfuna kalima an mawadhihi yaqulun samina wa asaina wasma ghayra musma'in فرائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمينا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى يا لعنجس da kafircinsu a wato ya tabar da su kira ka ba su imani sai kaɗan daga cikinsu suke imani sai kaɗan daga cikinsu suke imani a nan yana da ma'ana biyu ko mutane kaɗan ne a cikinsu suke imani, ko ko a'a abin da suke imani da shi abu kaɗan ne sai sun zaɓa suke imani. Amma a nan ina son kula Allah su wata minan ladina hadu ya ce daga cikin Yahudawa, da haka ba duk Yahudawa ne a haka ba dukansu ba ne. Yahudawa kala uku, ya kamata kuma wannan ƙa'idar mu fahimce ta da kyau. akwai Yahudawa da suka musulunta wannan suna Yahudawa ne a jinsi kawai amma sun zama musulmai irin sai na Abdullahi ibn Salam irin su Kabul Ahbar da sauransu a akwai Yahudawa abokan zaman lafiya abokan mu'amala za a iya kiransu abokai to wannan suna da karanci amma akwai su zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da karanci saboda kila dalilai da dama zai ga a wannan zamanin su fi yawa wacan abin da yasa nake wannan magana ba duk in an ce mutum jinsin Yahudawa bane shi kanshi bai hude shi kenan ka dauke shi makiyi ne a na'am ba musulmi bane za ka yi mu'amala da shi mu'amalan da shari'a ce umarni a yi da ahlul kitabi ina fatan mun fahimta mu'amalan da shari'a ta yi umarni menene mu'amalan da shari'a ta yi umarni da ayi da ahlul kitabi la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin inna ma yanhaqumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa daharu ala ikhrajikum ko saboda haka sai ka gina mu'amalan ka da su akan wannan ka'idar ta haka akwai su ba wai shi kenan kawai duk da mutum ya zama jinsin yahuda in ba haka ba za ka sami da yawa daga yahudawa yanzu suna tare da al'ummar musulmi suna kare masu haƙoƙin su kila fiye ma da wani wanda yake amsa sunan musulunci to sannan mafi yawa mafi yawa makiya ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa da tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara amma dai duka kaso uku din akwai su kuma abin lura ne a cikin shari'a yasa zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk daga matasa musulmai a garin Madina isassu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin masu masa hidima a cikin gida akwai Yahudawa kaga ko aminci ta kai isan matuƙa a ɗauki ba Yahude ya zama cikin masu aiki a gida ya nuna zamantakewan an gina su akan aminci an gina su akan amana an gina akan yarda ba kuma tilasta mashi sai ya karbi addinin musulunci ba na ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum qabl an nabisa wujuhahum فنردها على أضبيرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم Allah subhanahu wa ta'ala ya ku waɗanda aka bai wa littafi ku yi imani da abin da muka saukar wanda yana mai gaskatawa da abin da ke tare da ku ne na ainihi na attaura wanda yake tare da ku din ba dole wanda kuke bayyanawa ba min qabli an naqmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nan'anahum kama la'anna ashabas sawt kafin mu shafe fuskoka mu mai da su baya wato fuska ya koma baya ko kafin ila'ance su mu tabar da su kamar yadda muka tabar da ma'azowa a saba wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah subhanahu wata'ala abin aiwatarwa ne a wannan ayar ya ayu alladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nutmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula malamai suka ce zai yi tana nufin hakikan ma'anantar Allah subhanahu wa ta'ala in ba su imani ba zai share fuskokin su ya mai da su baya ko da wasu malamai suka ce abinda ake nufi da share fuskoki a mai da su baya shine inda suka baro daga Falastin a mai da su wajen domin a lokacin suna madina ne ake magana da su domin kabla an nafisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha watan kafin mu mai da ku koma baya ku koma can inda kuka baro shine Palestine kenan ko kila gaba da Palestine Allahu a'lam wasu ka ce a'a nafisa wujuhan shafe fuskan nasu za a yi Allah subhanahu wataala ya mai da fuskan su da koma ta baya maskhiri za a yi musu amma kamar yadda muka sani wasu azaba ne wannan Allah ya yi shi kuma al'umma ba ta dawwama shi kenan Allah zai halakar da ita auna al'anahum kama la'anna ashabas sabti ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anci waɗannan mutanen daga cikin sashen Yahudawa wanda suka gabata mutanen Annabi Dawud alaihi salam ko wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون آه آه واتو mutanen wannan alƙaryan ko wanda suke kiwo suke kame kifi duk an san kissin su wanda Allah subhanahu wataala ya ce su daina kame kifi ranar asabar sai kuma ya zama ranar asabar da aka jarabce su da ranar asabar din ne kifin yake zuwa sai suka koma suna dabara sai su sa abin kama kifi wato irin a ce koma ko da yake kamawa ranar asabar din kifin suka zo ranar asabar sai su zo ranar lahadi su kuma su kwashe wato ta'awili an hana su kwashewa ranar asabar to sai su zo sai su sa koman su sai ya kama kifayen ranar asabar dan lahadi su kuma sai zo su dauka su ce ba su kama ranar asabar ba kuma a karshe ya zama dalilin azabtar da su to Allah subhanahu wataala ya ce a ko mu la'ance ku mu sa muku tabewa irin taɓi wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa wa irin waɗannan mutanen substin al'amarin Allah subhanahu ta'ala kuma abin aikatawa ne wato idan Allah subhanahu ta'ala ya so aikata abu zai aikata na inna Allah إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya yafi wanda ya hada shi da waninsa a cikin bauta amma yana yafi koma bayan haka duk abin da ya so Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah to lalle ya kirkiri ƙarya tsage mai girma kwarai zunubi mai girma wato wannan ayan malamai suna cewa min arjal ayati bil qur'an wato daga cikin ayoyi wanda suka fi kwadaitar da mumini suka fi kwantar masa da hankali suka fi sa mumini ya zama yana da guri cikin lamarin Allah to wannan ayan tana ciki domin Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna bawa yana yafe kowane zunubi an ce wannan ayan ma ta sauka bayan fadin Allah ne a qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sai wasu da ce ah ya rasulullahi har shirka sai manzo Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dukkan koma bayan shirka Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe anan malamai suka ce sashin farko na ayan mukan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi domin Allah subhanahu wataala yayi alkawari mun faɗi wannan ajiya a baya kai a karatu cewa shirka shine mafi girman laifi kuma har a gwamnatoci har a duniya mutanen duniya babu laifi da za ka yi musu kuma ikon Allah Allah subhanahu wataala ya sa har a zamantakewa ko ba wai mun ba da misali da gwamnati a wancan karan ka zo kai gwamnati ka ce za ka yi mata juyin mulki domin shirka juyin mulki ga Allah subhanahu wa ta'ala ne wato kokarin juyin mulki wal iyazu billahi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kwace wani abu wanda yake nashi ne wal iyazu billah wanda ba zai yi ba to kaga babu sabau a koda hukuma irin wannan to haka inda aka zo wajen zamantakewa kila mata ba laifin da za a yi musu irin a ce za a yi musu kishiya shi ma namijin haka da zai yiwu a yi masa ba laifin da za a yi masa kamar a yi masa kishiya to haka dai Allah subhanahu wataala baya yafi a yi shirka da shi malamai suka ce kwatankwacin tauhidi kwatankwacin lamba ɗaya ko lamba ɗaya dukkan ayyuka suna matsayin zero idan aiki ya zo ba tauhidi to sunansa aikin banza komin kyansa amma idan aiki ya zo bayan tauhidi to zai ta linka ko idan zero ya zo bayan ɗaya sai ya koma goma saboda mene saboda ya sami tauhidi ya riski tauhidi to idan aiki ya sami tauhidi tauhidi kuma shine kamar yadda muka sani kadaita Allah subhanahu wata'ala cikin bauta da rashin hada Allah subhanahu wata'ala da wani cikin bayinsa da rashin jingina ma wani abin da ya dace da Allah subhanahu wata'ala na sifofinsa a babu shakka ba wani abu wanda yake mafi girman wajibi shi yasa zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa yana gaya mana duk wanda ya haɗu da Allah subhanahu wataala baya hada Allah da kowa cikin bauta to Allah subhanahu wataala zai sa shi aljanna komin girman laifin da ya Allah zai yafe matukan ya haɗu da Allah baya haɗa Allah da wani wato ana nuna fadin rahmar Allah ne ba ana nuna mutum ya je ya aikata ma sha'ab wannan kuma har yanzu ba yana nufin cewa shikenan dama ce wannan maganar na a dinga jefin mutane kuma da shirka ba ba yana nufin jifan mutane da shirka ba ko da yake kwarai da gaske akwai shirka da yawa da yake faruwa cikin al'ummar musulmi akwai abubuwa da yawa na shirka suna faruwa to amma ka'ida ita ce idan ka ga mutum ya aikata aikin da yake shirka ne sai ka ce masa wannan aikin shirka ne amma karka ce masa shi mushriki ne karka ce masa shi mushriki ne cewa shi mushriki ne ko shi ba mushriki ba ne ka bar wa alƙali domin zai iya aikata abin da a zahirinsa shirka ne amma shi bai kudurci shirkan ba saboda bai zama mushriki ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai sun yi shekaru suna sallah a Kaaba ko da gumaka a cikin ka'aba da kewaye da ka'aba da saman ka'aba duk gumaka ne amma suna ta kewayawa suna dawafi a tsakanin gumaka amma wannan bai mai da su masu bautan gunki so da ba nufin su wannan gunkin don haka idan ka ga mutum ya aikata akwai abubuwa da yawa wanda shirka ne suna nan suna faruwa kuma kwarai a cikin al'umma kamar yadda muka faɗi kuma abin da yake yaudarar mutane wannan na so in faɗe shi shekaran jiya a wani tambaya da aka yi daga baya ya zo min a kwakwalwana ina yawan maimaita wannan abin da yake yaudaran mutane shine abin yana yiwuwa idan aka ce maka wannan abin tsafi ne bai halatta ba sai ka ce amma in an yi kaman yankan wuka kowa na in ka je wajensa da bukata kaman yankan wuka to wa ya ce maka amsa bukata yana nufin yardan Allah ba su da alaka a sami abin da ake nema daban Allah ya yarda da process ɗin daban ba su da alaƙa kwata-kwata don haka wannan kuskuren da mutane suke faɗawa ai da kaje wajensa da bukata nan take za a fara cewa ma yana da kun faya kun alhali shaidan ne ya tsaya masa ya ɗaura shi akan kujeran mukami na duk abin da yake so zai yi saboda haka wannan ka'idan ya kamata mu fahimce da kyau shi yasa da na Aisha Allah ya kara mata yarda akan maganar masu duba ko tace a ya rasulullahi kuma suna faɗin abu kuma yana tabbata tace duk da haka dai makaryatan ne saboda haka ƙarya na addini a wajen Allah daban da ƙarya na waƙi ƙarya a wajen Allah shine a saba wa Allah bisarfin nazari akan wannan abin da aka ya dace da abin da ake nema din ko bai dace ba zai iya dacewa amma ƙarya ne zai iya dacewa amma an saba wa Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wajen da zai yuyu wani abu wanda ba tauhidi bai shigo to yake jaddada ma mutane tauhidin su ko yake jaddada ma mutane tauhidin su sai da Umar Allah ya kara masa yarda da ya je dawafi ya je wajen sumbatan alhajarul aswad me yayi sai da ya tsaya ya fira da alhajarun aswad din ya ce karka ga muna dambe-damben sumbantanka wallahi tallahi dutse ne kai ba ka da wani amfani ba ka amfanarwa ba ka cutarwa kawai zan sumbace ka ne don na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sumbace ka me wannan yake nufi jaddada imani a ƙara tuna cewa fa ba wani mai amfanarwa ko cutarwa idan ba Allah ba saboda kar a ga ana dambe-dambe a wajen hajarul aswad a ɗauka yana da wani amfani ne na kan kansa saboda wannan ƙa'idar ƴar uwa muhimmiya ce kwarai da gaske mu sani ba wani mai amfanarwa ba wani mai cutarwa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wani mai iko akan kansa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da Allah ya so yake faruwa kullum yusibana illa ma kataballahu lana wannan ka'idar dole mu fahimce ta kuma dole mu yi aiki gwargwadonta domin mu kubuta daga haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wanisa. A kamar yadda na ce, amma ba uzuri ba ne, in ka ga mutum ya aikata wani abu wanda zahirinsa shirka ne, ka ce masa mushriki ba uzuri ba ne wannan ba ka da uzurin haka, addini bai yadda da wannan ba, ka shigar da mun dai san kisan Usama tun zai ko da mutumin da ya kashe ko ya shahadantar bayan ya faɗi la ilaha illallah don tsoron takobi a don haka ba mutum malamai suna cewa ka shigar da mutane dubu musulunci da kuskure ya fi maka zama lafiya akan ka fitar da mutum ɗaya musulunci da kuskure ka shigar da mutane dubu musulunci da kuskure ba musulmi bane ka ce musulmai ne saboda wata shubha ka ga wani aiki na su yi maka kama da musulunci ka ce musulmai ne to ya fi maka zama lafiya wajen Allah akan ka sami musulmi ka fitar da shi musulunci ka ce ba musulmi bane akan kuskure wannan ka'ida ce muhimmiya ya wajaba mu fahimce ta da kyau a kuma mai mu'amala da mutane gwargwadonta bal zai yi ma mutum ya aikata aiki ga aikin ba daidai ba ne aikin shirka ne amma yana nan shi musulmi yana nan shi musulmi amma abin da ya aikata shirka ne ko amma shi musulmi ne saboda bai san cewa wannan abin shirka ba ne bai san cewa wannan abin yana fitarwa daga musulunci ba duk waɗannan ƙa'idojin ya kamata mu fahimci su ƙwarai mu gina a kansu domin rage hayaniyar kafirta mutane ba kan da wanda yake kuma kafirta mutane shine asalin dukkan ta'addanci a da'irar musulmai dan duk mutumin da ya ce wa musulmi ba musulmi ba ko ya jefe shi da kafirci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana inna ma atahawwafu alaikum ko آه رجلا قرأ القرآن حتى رئت رؤيت بهجته عليه وكان ردعا رداء الإسلام فخرج بالسيف على جاره ورماه بالشرك وثم خرج بالسيف على جاره ورماه بالشرك سوراك wannan hadari ne kwarai da gaske sun kula Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu malamai suka ce sashin farko na wannan ayan munkari ne amma sashi ne biyu mutu shabe ne إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منه متشابه domin ai a kafirai ba akwai kafiran da ba mushrikai bane eh akwai kafiran da ba mushrikai bane kamar yahudawa kafirai ne amma ba shirka a cikin su akwai wanda suka ce uzairu ibn Allah amma ai wannan ɗan kamar a ce minority a cikin yahudawa asalin aqidan yahudanci ba shirka bane laifinsu ƙaryata manzan Allah ne ba haɗa Allah da wani ba. Nasaranci shi ne ya gino akan haɗa Allah da wani. Ina fatan mun fahimta. Amma su Yahudawa asalin aƙidansu ba ya gino akan haɗa Allah da wani cikin bauta ba ne, ya gino akan rashin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne shi ne dalilin kafircinsu. To kuma Allah ya ce na la'ala ya kura shan riwai ma duna zalika. sannan kuma ma duna zalikan nan malamai suka ce ko mutum ya tuba ko da tuba ba misali mutum yana ta saban Allah da manyan kaba'ira kuma bai tuba ba Allah zai yafe na'am in Allah ya so in Allah ya so yadda misali wasu sun tafi akan sabanin wannan kamar khawarij kamar kamar mu'tazila amma duka wannan aqwal su aqwal ne mubtadi'a wanda ba a waiwayen su ba a komawa zuwa gare su Allah subhanahu wataala yana yafe matukan mutum ya mutu wato za a ce da kuma maganar Yahuda da muka bada misali to za a ce a'a Yahudawa sun shiga cikin istisna'i a cikin wannan ka'ida su matukan mutum ya mutu da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine ma duna zalika da ake nufi matukan mumini ne matukan ya rayu akan kamar dai a gisin mu'azzim jabal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dinna dakhala al-janna ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما babu laifi ga Allah subhanahu wata'ala babu kage ga Allah subhanahu wata'ala kaman a hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta na alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin baka ganin waɗanda suke tsarkake kansu suna cewa su sun fi na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara da makamantan irin wannan alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum suna tsarkake kansu suna nuna sun fi sauran mutane balillahu yuzakki man yasha a'a Allah subhanahu wataala shi ke tsarkake wanda ya so shi ke ɗaukaka wanda ya so wala yuzlamuna fatila Allah subhanahu wataala baya zalunci watan ba a zaluntar su ko kwatankwacin fatil watan fatil dan dabino a tsakiyar shi ba akwai dan wani zare ba haka a tsakiyar da ake kwakulewa shine fatil Allah subhanahu wataala ya ba da misali wata a kankantar shi kaga wannan dai a ce an baka rabon dabino a ce a ce amma kai har a dan wannan kwaran misali zaka ba mutum kaga rowa ya kai rowa ko wani abu ko dan wannan a ce zaren tsakiyar ba ma wai ba ma wai dabinan ba ba a'a zaren dan wannan dan zaka je na da dan zaki shi ma ko amma dai dan karami ne dan zare ne haka a tsaki to shine fatti kamar yadda a gaba za mu kuma layus da muna na kira ko? shi kuma na kir ɗan kan da yake ɗan sama ɗin shi ma ɗan gefen dabinon a sama akwai ɗan wani shi ma wani ɗan ƙarami haka da ake ɗan ɓalle shi shi ma shi ma yana da ɗan shi ma ɗan wannan a can suratul fatir ne kuma ko wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir shi kuma qitmir dan fata ledan da yake bayan dan dabino din dan ledan bayan dan dabino to waɗannan abubuwan duka Allah subhanahu wataala ya bada misali da su saboda kankantan su da hawan din su da kasancewar su ba wani abu ba to ko da kwatankwacin waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala baya cutar bawa a alamtara ila alladhina yuzakuna anfusahum ku kula da irin alamtara alamtara din nan na alqur'ani duk da wannan zaka ce eh kaman zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za mu ji gaba kaɗan alamtara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila alam tara ila rabbika kaifa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam tara shine misalin da zai fi bayyana mana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili ko ai ba a gaban ka akai ba a ka'ida ko amma sai mu ji Allah na cewa alam tara baka gani ba wato ma'anan wannan Allah subhanahu wata'ala ba akwai wani sahabi wanda wata rana wani da ya bude ya zo yana jayayya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan sayayya ba akan ciniki ba shi ya zo ba a gaban shi aka yi ce eh wallahi ya rasulullahi manzon Allah ke da gaskiya ai kaza kaza kaza aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka aka ce a to arsala tunda ka faɗa ina da na sake ne da gaskiya to faɗin ka ya rasulullahi ya fi mun gani na inda zan ga abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ina gani ga ido na na ganin Abdurrahman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Abdullahi ne kawai zan ce wallahi Abdullahi ina fata mun fahimta akwai hadisi a na wani mutum duk da dai mai rauni ne ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo yana mashi wasa sai ya ce mashi wance ya kira shi da sunan mata sai ya fara shashafa jikinsa lafiya aka ce lafiya ya ce wallahi rasulullah da ka kira ni wance sai na dauka Allah ya maida ni mace kawai to wannan kimman imani da gaskatawa da ake nema kenan to abin da Allah yake nema daga bawa kenan da Allah ya ce maka alam tara ai baka gani ba amma ai Allah ya ganin maka tunda Allah ya ganin maka ka gani ina fata mun fahimta ba Allah ya ganin maka ba kawai ka gani tunda ya ce ka gani ka gani to wannan shine kimma ta imani da ake nema da bawa haka Allah subhanahu wataala zaka je na faɗi alam tara ila allazina kaza alam tara ila allazina kaza alam tara ila allazina yuzakuna anfusahum ba ka gan waɗanda suke tsarkake kansu kullum suna faɗin cewa su mutane su ne madaukaka su ne kuma a da'irar musulunci wannan abin bai wai tsaya sai a yahudawa da nasara ba da muka bada misali ko a da'irar musulunci tamanni ne alallahi amani mutum ya zo kullum yana jin cewa aini na fi sauran mutane aini ni ne mai matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ni ne zaɓaɓɓen Allah ni ne kaza babu kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka zo bizna Uthman ibn Talha ko Usman ibn Mas'ud ko a yayin sa ba ta yi mashi murna ba tana ce mashi madalla da aljanna aljanna kin yi babban bako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata ana cikin saka mamaci cikin kabarinsa ya ce wane ne wannan yake wa Allah shishige ce wallahi wance ne ga suka zaka za ce to wallahi ni ban sani ba ina manzan Allah ma mai Allah zai yi da ni kaga an kai musu kolo ruwa ne dan a tsoratar da mutane a nisantar da su daga irin wannan tamanni alallahi amani ma atri wa ana rasulullahi ma yaf'alu Allah da haka yan uwa dole mutum ya zaune ladabi tare da Allah subhanahu wataala kar ka zaune takama mai jin cewa kai kafi ko a'a jama'an ka sun fi ko a'a kungiyar ka tafi ko ku ne madaukaka ku ne yardaddun Allah ku ne a ka zama mai tawazu mai kaskantar da kai tare da Allah subhanahu wataala mai fatan abin wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai a yanayi ɗaya sai a yanayi ɗaya shine yanayin da idan ka ambata ɗin addini ne zai ɗaukaka ba kai ba ko addinin Allah ne zai ɗaukaka kama annabi Yusuf alaihi salam da yazo yana ce ma azizu misra alni ala hazain al-ard inni hafizun alim kaga ai ya yaba kansa ko ba amma ya yaba kansa ne saboda manufa na ɗaukakan addinin tauhidi akan addinin shirka da wannan mutanen masar suke kai a lokacin haka idan a wannan babin ne a yabawa kai babu laifi ko yabawa abin da mutum yake kai idan ya zama yabon ba kansa yake kuma yana komawa addinin Allah ne yana komawa manhajin Allah ne subhanahu wataala yana komawa Allah subhanahu wataala bane ba in ne ba bawa ba to babu laifi mutum ya yaba a ya taskiya ya ce wallahi abin da nake kai shine daidai shine gaskiya saboda jinginawa Allah subhanahu wataala yabon ba kansa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به إثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله سبحانه وتعالى يقول انظر فدوبا كيف يفترون على الله الكذب yaya suke kirkiran ƙarya suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ya suke kirkiran ƙarairayi suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala, waka fabihi ithman mubina, yi wa Allah ƙarya a ƙirƙiri ƙarya a jingina wa Allah, a ce Allah ainu, Allah ya ba mu kaza, mu ne muke da kaza, mu ne Allah ya mana kaza, da sauransu, ya ce wannan ya isa zunubi mai girma bayyanan ne. Albawa ana son kullum ya zama mai tawabu tare da Allah subhanahu wa ta'ala, kullum mai kaskantar da kai kamar yadda muka ba da misali na hadisin a Uthman ibn Mas'ud Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya karba za mu haƙura haka nan mu abin da ya rage na lokaci domin tambayoyi gaba ɗaya ke mu duka na yau a wani na tambaya ya kamata mutum ya gudanar da buɗe bakinsa bayan sallar magriba ya takaita askar ya yi nafila ya lamari ya kaban gane tambayarsa a wani ya ce na aiki da salari a wata yana yi wa mahaifansa insani na ɗaukar nauyinsu ya halatta yi tawassuli da wannan aikin ya yi addu'a Allah ya kawo masa buɗe ƙwarai ba laifi amma abin da ya fi kyau kai tawassuli da shi tawassuli da aiki mai kyau ya inganta a sunna idan ka san cewa wannan ɗaya daga cikin ayyukan ka mai kyau ne mun san hadisin a hadisin salasatin da zina abbaqa alaihim al-ghar ko so da ka ba laifi zai iya tawassuli da wannan ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa masa Allah ya buɗa masa Allah ya sa Allah ya mana wannan shaidar ya yi mani wani shaida ina fatan shaidan ya zama haka wajen Allah subhanahu wa ta'ala a to sai kuma ya ba da shawara amma yana ganin wannan kawai wasiƙa ce gare ni kuma ni ba malami ba ne ya ce malamai ya ce matakin farko na wajen ƙara haɗa kan al'ummar musulmi shine malamai ku zauna ku haɗa kanku tsakani da Allah. za a sami maslaha kwarai to ni dai almajiri ne ana cikin malamai to amma dai insha Allah saƙon in Allah da zai isa zuwa har ga malaman ma kuma ina tabbatar suna iya kokari in dai malami ne almuwakkil anillah ya kamata ya zama yana da kishin haɗin kan al'ummar musulmi kuma yana abin da zai tsakani da Allah idan ba a sami aiki tsakani da Allah tare da malami ba to wajen wa kuma za a samu ba wai na cire dole wajen sa bane amma dai nan ya dace ya dace ya dace malami a sami aiki tare tsakani da Allah saboda inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ko a to amma dai da yawa a ana kiran su malaman da yawa a zan iya cewa waɗanda ake kira malamai ba ba hasada bane ba gaskiya ne casa'in bisa ɗari ba malaman ba casa'in bisa ɗari ba malaman ba ne kila goma bisa ɗari ne malaman shi yasa shi kuma idza usidal amru li ghairi ahlihi muntazir sa'a kira ga ba mamaki irin waɗannan abubuwan da suke faruwa suka faruwa Allah ya kare mafi yawa kawai mutane ne suna sana'a ne suna neman abincinsu da addini ya ce na tambayar hukuncin nafilolin da ake ciki kowane dare kowane rana nafila daban so a ban san wasu nafilfili yake nufi ba amma dai nafilfili ai za ka yi gwargwadon iko ba laifi jiya mun yi ko shekaran jiya ne mun yi bayani yadda Imam Malik ya fahimci yadda zai ƙara wasu nafilfili saboda mutanen Madina ba su sami daman tawafi ba sai na irin babin wannan ijtihadin ne Allah ya karba wannan ya tambayar hukuncin rewedding pictures a'udhu billahi insha ai alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun ana bayyanannen haramci ne ko da bayan auren ne ma ayi hoto a rika tallata shi a duniya ka bayyana jikinka ta bayyana iyalinka ta fito da abin da Allah ya haramta mata bayyanawa a tallata shi a duniya ai bai halatta ba balle kafin aure saboda waɗannan duka maguzanci ne da suka shigo wa al'umma kuma mutane ga sunan ana amsa sunan musulunci da sauransu amma ba a ganin su komai shi kuma Allah subhanahu wataala in kaga ya jarabci bawa da zunubin da bawan bai ganin laifin komai to Allah bai so ya bawan ya Allah bai so ya fi ma bawa wannan laifin ina fata mun fahimta idan kaga bawa yana laifi baya ganin laifin komai to Allah bai shirya yafe wa bawa wannan laifin bane sai ya hana shi ganin girman laifin balle ya nemi gafaran Allah akan wannan laifin Allah ya kare wanda ya ce shi ne yake da makwabta 'yan ƙwar'ani yau wanda ake cin 'yan ƙara ƙato ya halatta ya ba su sadaka ko kuma ya ce da su to idan irin wanda na fahimta ne da ma'anan wannan kalma ya halatta kai masu abin da ya halatta kai wa wanda ba musulmi ba don a gani na ba musulmi ba ne idan wanda na fahimta ne a gani na ba musulmi ba ne saboda duk mutumin da zai zama haka ba zai yi sallah biyar yadda muke yi ba aƙalla kenan duk mutumin da bai sallah biyar yadda muke ba arne ne karka wani kokonto karka wani sa wani kaula ne a ciki duk mutumin da ya ce sallar azahar ba raka'a hudu bane raka'a ɗaya ne ko biyu ne misali sallar la'asar ko ba la'asar sallar safe da dare ne kawai ko kaza ya bar musulunci ba wani kokonto sai dai kuma yanzu idan ka sami wanda ya aikata sai ka je ka sami shi da alkali ya mashi tambayoyi da sauransu amma wannan abin ridda ne yanke babu wani tsaulani a kansa Allah ubangiji ya gane nan um, wannan ya ce mutum ne ya yi bacci sai mafarki ya azumin sa a to azumin sa ai bacci ne shi ma ya ce ko a a rufi'atul aqlamu an talatin ko anna'imi a farko hatta ya staifis ai a bacci za a iya sallan farilla a bayan wanda yake sallan nafila a ganin malaman malikiya ba za a yi ba amma a ganin malaman hanabila za a iya yi so matsalan sabanin mazhaba ne malaman malikiya suna ganin ba za a iya yi ba malaman hanabila suna ganin za a iya yi dalilin su hadisin mu'azu bin jabal wanda yake sallan farilla tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma tare da jama'an sa ya limance su to shi kuma imam malik yana da yanda yake kallon wannan hadisi yana kallon shi akasin yanda su suka kalla shi a ganin sa da yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nafila yayi saboda ya san zai je ya farilla tare da jama'ansa so da ya koma zai da jama'ansa ne yayi farilla din wannan ya ce hukuncin yin ma ya mace aski yara jarirai haka yin aski da ake yi a bada sarka da wazanin gashi na zahab a sunna ne amma bai kai ya haifar ya ce ana samun sabani da uwa da sauransu ba su so saboda ba san a taɓa musu gashi ne sai a bar musu abinsu sai a bar musu abinsu shi waɗannan abubuwa suna daga cikin irin kamar a ce sunanin fitra wato sunoni ne amma ba su kai sunan ƙarfin zamantakewan aure muhimmanci ba saboda haka idan har zai haifar da sabani da rashin fahimta da sauransu sai a bar shi mene ne a barta ta gyara ma yarta gashin ta tana son gashi mai tsawo ne ko an tambayi wani malamin mu aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci masu ƙara gashi ya ce idan mata ce za ta ƙara wa mijinta don ta hana shi kallon na matan gari ta hana shi sha'awar wata mata ba laifi ba laifi to eh fiqhu kenan ai ya kalli sunnan da yafi karfi ne ko sai fifita shi akan sunnan da yake koma baya saboda in mace ce ga mijinta za ta yi mishi kuma mijin na so kuma wannan zai sa ya zama ta ta ƙara kawar da hankalinsa daga kallon wata daban ai abu mai kyau ne a wannan ya ce yakan ji wasu malamai suna cewa ba a fassara kana Allahu da Allah ya kasance wato idan na fahimci abin da yake nufi wato maganan fassara ne na Hausa fassaran yare abubuwa wanda suke mutu shabihai ko wanda suka shafi sifofin Allah subhanahu wataala ko makamancin wannan a ba a cika son fassara su kai tsaye zuwa wani yare ba malamai sun fi son an ambace su a fassara a faɗe su yadda Allah ya faɗe su ko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba da fassara ba saboda fassara ba ya ba da ainihin ma'ana shi kuma ya kasance a ma'anan shi yana nufin kamar yanzu ba haka yake ba to to amma dai wannan ba wani damuwa bane idan abi'an almajiran ilimi ne idan an faɗa sun san abin da ake nufi wani na tambayan iyalinsa duk azumi ko tana shayarwa ko tana goyo saboda haka ba ta iya azumi sai dai ta ciyar to a wajen malaman malikiya za ta rama idan saboda shayarwa ba ta azumi ba amma wajen wasu malamai suna ganin ciyarwan ya wadatar wani yana tambayi ne ne ingancin karatun ayatul kursi kafa goma sha biyu bayan kowace sallar la'asar ban tuna hukuncin ba ban tuna ba in ma akwai shi ni ban fahimci wannan ba jiya ma ka ba ni shi na ce ban gane ba na gane rubutun ne wani iri ya za a kori mai ibada a masallaci Allah subhanahu wataala ya hana a kori mai ibada a masallaci ai masallaci na Allah ne ba na kowa bane saboda haka wanda zai shiga zai ibada manzo Allah ya riga ya faɗa abubuwan da za a yi a ciki inna ma ju'ilatil masajidu min ajli salati wa zikri wa qira'ati qur'an magidanci na iya yin sallan farilla a gidansa tare da iyalinsa to a mafi kyau shi ne ya yi a masallaci tare da jama'a amma wasu daga cikin sahabbai a saboda lalura sun nemi manzo Allah kamar sai da tuna ummu sulai da iyalin ta sun je manzo Allah ko dake ita ba na atban ibn malik shi ya fi dacewa da zama shahid a nan wajen so da nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi sallah a wani waje a gidansa dan ya rika sallah tare da iyalinsa a wani wajen amma saboda lalura ne yana da laluran ido kuma yana larurar nauyi su da haka abin da ya fi kyau su iyali dama Allah bai daura musu sallah amma in dai kun zama jama'a wato malamai sun yi sabani a cikin wannan matsala wasu na ganin in dai jama'a ne kun kai hukuncin jama'a kun zama kuma maza da mata da sauransu kun zama jama'a za ku iya sallah kuma rashin zuwan masallaci ba zai abbala sallan masallaci ba zai cutar da sallan masallaci ba to babu laifi za ka iya sallah tare da in ka sami wata jama'a din a cikin gidanka sai ka yi sallah kai da iyalinka domin su ma su sami lada da falalan jama'a idan wannan ba zai zama ya abbala sai dai kuma kai ka rasa ladan ku ba ladan taki zuwa masallaci din kuma mun san dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ya kusa yi umarni a kyauta da sallah da yi wani umarni ya shiga ya bada sallah shi kuma ya tafi gidajen mutanen da basu zo masallaci bai kona musu gidajensu malamai sun yi maganganu da yawa kan wannan hadisin wanda wasu ke ganin wajabcin tafiya masallaci saboda haka ya ce wani mamaci na yi wa mai rai addu'a kamar yadda mai rai yake wa mamaci addu'a kwarai kuma tana wa masu rai addu'a. Wani na tambayan a shugaban da yake tsine wa mabiyansa saboda ba sa masa biyayya. A ina so mu bar wannan tambayan zuwa karatu na gaba zai zo a Allah wa aqimu rasula wa il amri minkum ya shafi wannan mas'alar saboda hadisin Abdullahi ibn Hudafa da suka fita da sahabbai ya kunna wuta ya ce sai sun shiga ko tun da shi shugaban su ne za mu zo kan ayan insha Allah a cikin karatu mu kila gobe ko jibi ko gata menene matsayin sallar tarawih a masallaci sunna ce ta sahabbai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd cire cikin da ya haura wata hudu kisan kai ne idan aka yi haka saboda dalilai na lafiya akwai kafara a kisan kai da ma'ana amma ba wai ana nufin kisan kai akwai yana da laifi irin na kisan kai da sauransu don bai zama mutum ba idan dalilai na lafiya suka sa aka yi kuma tabbacin haka ne likita musulmi ya tabbatar cewa lafiyan wannan liran zai shiga garari da gaske zai shiga hatsari saboda wanda yake cikin cikin sai aka cire cikin wannan ba laifi ba ne in mai rai ne saboda wanda bai samu in ƙarin samun mene wato tsirar da samun mene saboda wanda bai samu ba ko da wajen haihuwa ne misali ba a fata Allah ya kare aka ce bayan da za a yi a haihu wannan cikin ko bayan da za a yi a cire sai dai a lalata shi misali ko da ya kai matsayin haihuwa in za a yi in ƙazinta ai in ƙazinta shi ne wajibi ko ita mai haihuwa a wannan ban gane abin da ya rubuta ba amma tambayar shi na biyu yana magana kan mutum ya yi kaki kamar ya yana azumi abinci ya fito ta makogaransa idan da gangar ya fito da abincin azumin shi a kare amma idan ba da gangar ba ne ba komai sai dai in ya mayar wal iyazu billah in ya mayar da abin da ya fito da shi din to wannan kan in ya mayar ko kaki ma in mutum zai fito da shi ya mayar kuma wasu malamai suna ganin azumin shi ya kare balle abinci so amma in ba da gangar bane babu na Allah ubangiji ta nufi sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين